بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم من ساك دعوة كان كراتون رمكينا موطأ مالك حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فسرع عنه فجهش شقه الأيمن فصلى ثلاثا من الصلوات وهو قائد وصلينا وراءه قعودا فلما انصرف قال انما جيل الامام ليؤتم به فاذا صلى قائما فصلوا قياما واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون wannan hadisi imam malik ya samo shi wajen ibn shihabin shi kuma ya ji shi wajen anas ibn malik hadisin shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam rakiba farasan wa tarana ya hau doki fa turiya anhu fa jahat shiqquhu al-ayman wato ma'ana sar'u faduwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan zulhajji na shekara ta biyar ya hau doki doki ya masa gaddama har ya ɗan ji ciwo a gefensa da ƙafarsa abin da ya kai shi ga hajjin sallah a zaune sallah da sallah wannan abubuwa da irin wannan abu da ya faru game da shi a wajen dauki inda ta faruwa game da haƙorinsa da goshinsa a odu duka suna nuna wa mutane wato rashin zaman duniya komai a wurin Allah duniya ba komai ba ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annasu niyamun idza ma tuntabahu wato mutane a zaman su na duniya bacci suke yi ba za su farka ba sai sun mutu wato ce zaman duniya duk da baki daya bacci yake yi duk abin da ya faru a cikin zaman duniya kamar ya faru ne da mafarki in ka yi mafarki ka faɗi a doki sai me in ka mafarki wani ya je sai ka yaji maka ciwo a goshi sai me in ka mafarki wani ya je sai ka ya karya maka haƙori sai me ai ba komai mafarki ne saboda haka in kai mafarki kayi mulki sai ne in kai mafarki kayi kuɗi sai ne in kai mafarki kayi tsiya sai ne in kai mafarki kayi kiwo sai ne abin tsoro dai mafarkin ya zama mummuna sannan kuma a farka a da shi mummuna din kina bin tsoro kai mafarki kayi talauci ka farka ka ganka cikin talauci kai mafarki kayi ciwo ka farka ka ganka cikin ciwo shine mummunan abu wato shine mutumin da ya zauna cikin talauci a duniya baya bautawa Allah hankalinsa bai taɓa kuma wajen Allah ko wajen lahira ba ina mata magana tana ce kai da Allah wace sallah da ni da Allah ya san ya so mata sallah da bai bani kudi ya ban lafiya ba to kaga wannan yayi mafarki yana shan wahala kenan in ya farka ko zai tadda mafarkin nan gaskiya ne tunda bai sallah bai wa Allah ibada ba to saboda haka mafarki yakan zama ƙarya yakan zama gaskiya idan mutum ya ji daɗi a duniya yana bautawa Allah to ya mafarki ya ji daɗi in ya farka ko ya ji daɗi mafarki ya zama gaskiya idan mutum yana shan wahala a duniya yana ta ibada sa tare da shan wahala ko wahalar rashin lafiya ko wahalar talauci ko wani bakin ciki amma bai raba shi da wutan Allah ba ya farki ya sha wuya to in ya farka sai ya zama farki ya zama ƙarya haka kuma wanda ya farki ya yi sarauta ko ya yi kuɗi yana ta sabon Allah tare da sarauta tare da kuɗin da jin daɗin yana ta sabon Allah to ya farki ya ji daɗi in ya farka sai ya ga farki ya zama ƙarya ya ga kansa cikin azaba cikin wuta da ku ya farki a duniya ya zama mai mulki ya zama mai kuɗi ya zama mai jama'a haka kuma wanda ya farkin wanda ya farkin ya sha wahala a duniya sannan kuma bai tsaya bauta wa Allah ba don wannan wahala to mafarki ya zama gaskiya kenan in ya mutu ma zai farka cikin wannan wahalar Allah kiyaye mu irin waɗannan da kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya soma aure bai aure ba sai da kai shekara 25 da yazo auren kuma bai aure wata mace budurwa mai mai sabon rayuwa ba sai ya aure mace mai shekara 40 irin waɗannan duk suna nuna matsayin duniya a wurin Allah kuma da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu rigarsa tana wurin jingina saboda sayan abincin iyalansa duk waɗannan abubuwa suna nuna rashin zamawan duniya wani abu a wurin Allah bai kula da ita ba tare da tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan duniya da lahira duk ba yi su sai saboda shi kaga bai soma aurensa sai da bazawara ya soma wanda sai sai ta aihuwa ma tukuna kamun ya aure ta kuma da ya zo barin duniya da duwatsu da komai sun nemi su zama zinariya an aiko me yake so yana so a gyara masa duniyar ya zauna a ita duwatsu masu zama zinariya ya ji daɗin zaman duniya a basu a duniya ta shi yana son abin da yake wajen Allah sai ya zaɓi koma lahira sallallahu alaihi wasallam sai fasalla salatan min as-salawati wa huwa qa'idun sai ya sallaci wata sallah daga cikin salloli wa huwa qa'idun yana zaune wa sallaina sai muka yi sallah wara'ahu a bayansa in ji Anas dan Malik ku'udan shi liman yana zaune mu ma sai muka mu ma sai muka yi sallah a bayansa a zaune kamar yadda shi ma yana zaune to anan tsayuwa farilla ce cikin sallah kuma nan tsayuwa farilla ce a cikin sallah a wurin mai lafiya amma mara lafiya ba farilla ba ce a kansa to su ma mu suna da lafiyar su amma sun sallah a zaune sun sallah a zaune shi liman yana sallah a zaune shi liman yana da larura ba shi da lafiya su ko lafiyar su kalau su ma sai suka yi sallah a zaune falamman sarafa da ya juya daga sallah kala sai ce inna ma ji ilal imamu li yutamma bi abinda yasa aka nada liman ya zama limami dan ai koyi da shi fa idza salla qa'iman fasallu qiyaman in yi sallah a tsaye ku yi sallah a tsaye wai za raka a farka'u idan ya yi ruku'u ku yi ruku'u wai za rafa a farfa'u idan in ya daga ku daga wai za qala sami Allahu liman hamidahu idan ya ce sami Allahu liman hamidahu fa qulu ku ku ce rabbana wa lakal hamdu fa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un idan liman ya yi sallah a zaune to ku yi sallah a zaune gabaki daya anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a zaune ba ko a kwance limanci ba za a samu wani wanda ya sallah a tsaye ya tsaya a matsayin sa yana kwance din ba ina za a samu wani limami a cikin su wanda tsayuwarsa ta fi zaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a samu ba ko yana kwance ne yayi limanci saboda haka daga bayanka ba zai yiwu limami ya rasa lafiya yana zaune yana sallah mamu masu lafiya su zauna a bayansa su yi sallah su bi su bi saboda limamin sai na zaune ba domin wancan limamin da ya haka in an canja shi ba za a samu wani limami kamar sa ba kuma in yana zaune aka tashi tsaye an masa tawaye shi ku ba irin limamin da ake wa tawaye bane sallallahu alaihi wasallam liman yana zaune ku kuna tsaye a kansa kun wa liman tawaye kenan shi ku ba irin limamin da ake wa tawaye bane sallallahu alaihi wasallam saboda haka a bayansa ba zai yiwu a sake yin limani marar lafiya ya zauna ya mutane sallah a zaune su su yi sallar a tsaye ko a zaune ba sai dai su baddala shi tun da yake shi wannan limamin da ake da shi a yanzu zai karɓi canji amma wannan limamin na farko baya da canji duniya da lahira sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne a cikin mazhabobi akwai waɗanda suka dogara da wannan suka ce manzon Allah duka abin da ya tabbatar sai tabbatar da shi taqriri shari'a ne wadanda suka ce a'a kusurciya ne tasa sallallahu alaihi wasallam saboda hankali ya riga ya sani ba za a samu limamin da za a sa shi ya tsaya saboda manzo Allah yana zaune kurum ya zaune limamin in yana tsaye ya fi shi ba ba ne liman manzo Allah yana zaune ko yana kwanci ya fi liman a tsaye sallallahu alaihi wasallam balle a zaune to saboda haka daga bayansa ba za a sake yin liman mai larura yana zaune ma mu su bi shi a tsaye ko a zaune ba sai dai su canja su yi wani limamin su in ko duk mamun ba su da lafiya ne su yi sallah a zaune shi liman a zaune kuma mamun marasa lafiya a zaune domin su sallah a tsaye wajibi ne gare su shi ko liman ba haka bane tunda yake ya samu larura حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو شاك فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما imam malik ya rawaci wannan hadisi wajen hisham ibn urwa an abihi shi ma ya ji wannan hadisi daga wajen babansa an aisha wajen aisha zaujin nabi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat ita ce tace salla rasulullah wata na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah huwa shakin yana rashin lafiya wato shakin mai ciwo yana mai rashin lafiya fa salla jalisan yayi mutane sallah a zaune wa salla wara'ahu qaumun qiyamat sai mutane suka suka yi sallah a bayansa suna tsaye anan abin ya faru a sallan farilla ya ya faru a sallan nafila ya faru a masa akwai hadisin da yake cewa mun je gaishe shi sai muka samu yana sallah a zaune sai muka ce bari bari mu koyi da shi sai suka yi koyi da shi to suka yi sallah a tsaye suka bi shi shi yana zaune to wannan ya nuna ya riga ya shiga cikin sallah ba dama ya musu ishara su zauna sai suka yi sallah a bayansa a tsaye shi ko yi sallah a zaune sallallahu alaihi wasallam fa ashara ilaihim sai ya musu ishara an ijlisu ya nuna su zauna falamman sarafa da ya kama sallah qala yace innama jila al-imamu li yutamma bi an yi liman ne an nada shi don ai koyi da shi فإذا ركع إن لمن يأي ركوء فركعوا كي ركوء وإذا رفع إن يتقوا كي فرفعوا كدق كي وإذا صلى جالسا إن يصلى ينا ذوني فصلوا جلوسا أجمعون كي صلى أذوني قواكي لك كما وانا حديث عندما كرتون ليوتي حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كما أنت فجل رسول فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر وكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه وأن حديثي imam malik ya rawaice shi wajen hisham dan urwa an abihi shi ko ya ji wannan hadisi wajen babansa shi ko ya ji shi urwatu dan zubairu ya ji wannan hadisi wajen yar uwar uwarsa kanwar uwarsa domin shi shi urwatu dan zubairu dan asma'u ne asma'u yar aisha ce ya ji wannan hadisi wajen khalarsa ya kandonsa zaujin nabi matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أنها قالت إتا عائشة أم المؤمنين تاتي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتانا من زون الله صلى الله عليه وسلم يا صلى هو شاكين من عيش اللافية فصلى جالسا يا صلى أزوني وصلى وراءه قوم قياما في متعنى سكي يصلى أبايانسا سنة تسعي فأشار إليهم يا مسنوني أن اجلسوا كزونا فلما انصرف يا عند يجي قال إنما جيل الإمام ليتم به أي أن لمن يدن أي كوي دشي an kafa liman ne ko an naɗa liman ne don a koyi da shi fa idza raka in liman yayi ruku'u farka'u ku yi ruku'u wa idza rafa in ya dago kansa farfa'u ku daga kanku wa idza salla jalisan in yayi salla a zaune fa sallu julusan ajma'un ku yi salla julusan a zaune ajma'una gaba daya wato nan ajma'una ya bi fa sallu ne fa sallu ajma'una ne bai bi julusan ba ya sallu julusan akan hali ne da ya zama mansubi ajma'in كما تيجي فصلوا بيجلوا ثمرة حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرض في مرضه فأتى المسجد فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس فاستأخر أبو بكر وأن حديث إمام مالك يرى وجهه وجن هشام بن عروة شيكو يجيه وجن بابانسا حديث شيني هشام بن عروة عن أبيه to wannan hadisin mursali ne ba ba hadisi ne muttasili ba amma maratilu malikin a cikin muwaɗa kamar yadda muke faɗi kullum ne suna da ƙarfi wajen masu hadisi an na rasulullahi domin shi urwa bai ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam amma daga shi urwatu ibn zubair sai aka ce anna rasulullahi kaga sahabi ya fita kenan tsakani ya zama hadisi mursali kharaja wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito fi marabihi a cikin rashin lafiyarsa wato rashin lafiyarsa ta barin duniya fa atal masjid sai ya zo ya zo masallaci fa wajada sai ya ta ya tada Abubakar Abubakar huwa qa'imun yana tsaye salli bin nasi ne wa mutane sallah fastakhara Abubakar sai Abubakar sai ya ja da baya da ya ja da baya fa ashara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa ishara ishara me take nuni an kama anta cewa ka tsaya kamar yadda kake ka tsaya kamar inda kake ka tsaya inda kake fajalar fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila jambi abubakar sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna kusa da abubakar din inda yake limanci fakar abubakar ne salli bi salati rasulillah sallallahu alaihi wasallam da abubakar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya zauna kusa da shi sai ya canja limancinsa ya mai da kansa mamu yana bin manzon Allah a cikin sallah manzon Allah ko yana zaune wa kana nasu sallina bi salati abubakar abubakar yana bin manzon Allah manzon Allah yana zaune mutane ko suna bin abubakar abubakar yana tsaye radiyallahu anhu haka aka yi sallah فضل صلاة القائم على صلاة القائد wannan babu yana karantar da falalan sallah a tsaye akan sallah a zaune wannan a cikin nafila kenan don a cikin nafila mutum ya samu ya sallah a tsaye ya samu ya sallah a zaune amma za a ba shi rabin ladan tsayuwa amma farilla baka da iko matukan kana da ikon tsayawa in kai sallah a zaune sallah ka ta ɓaci ka bar farilla ka bar farilla farillai ma wato tsayawa ka kai kabbara a tsaye farilla ne ta harrama tsayawarka kana tsaye karanta fatiha farilla ne duk ka bar waɗannan saboda haka sallar ka ta ɓaci حدثنا مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لأمر بن العاص أو لعبد الله بن أمر بن العاص عن عبد الله بن أمر بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قائد مثل نصف صلاته وهو قائم إمام مالك يا سامو أن حديثي لك إسماعيل دم محمد أن سعد بن أبي وقاص شيكو يا جو أن حديثي أوجم وني بلالن أمر بن العاص كوكو بلالن ما عبد الله أن أمر بن العاص شي أمر عبد الله أن أمر بن العاص صحابيني أمر بن العاص شي ما صحابيني an abdullahi ibn amr ibn al-as wannan hadisi an same shi wajen abdullahi dan amr ibn al-as din hadisin shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace salatu ahadikum wa huwa qa'idun dayan ku in yayi sallah yana zaune za a ba shi misli nifsi salati huwa qa'id za a ba shi rabin sallarsa wanda za a ba shi yana tsaye amma dai nafila حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من واتها شديد فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القائد مثل نصف صلاة القائم وأن حديث إمام مالك يا ساموشي ودن ابن شهاب الزهري عن عبد الله بن عمرو بن العاص شيكو يا سامي وجن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال عبد الله بن عمرو بن ياتي لما قدمنا المدينة دمك داو مدينة نالنا وباء sai annoban madina lokacin manzon Allah bai riga ya yi addu'a Allah ya kori annoba din ba sai annoban garin ta same mu wato wazan garin ta zama ba dace da da namu na makka ba sai muka yi kai rashin lafiya lokacin garin ya siriba ne ba yi masa addu'a ya zama tsaiba ba sai bala'in garin na, na, na rashin lafiya shadidun mai tsanani sai ya same mu fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito alal nasi wa mutane wa hum yusalluna suna sallatan fi subhatihim suna sallatan nafil filinsu qu'udan a zaune fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatul qa'id mislu nisfi salatil qa'im duk mutumin da ya salla ta nafila a zaune za a ba shi rabin sallar nafila ta wadda aka yi ta a tsaye wannan shi ya bayyana wancan hadisin da muka karanto cewa ba farilla ake nufi ba nafila inda ke fi subhatihim a cikin nafilan su ma jaa fi salati alqa'id fi nafila wannan abin da yazo ba mu na karantar da mu abin da yazo a cikin sallan mutum yana zaune a cikin nafila حدثنا مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن أبي وداع السامي عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحة قائدا قط حتى كان قبل وفاته بعام فكان يصلي في سبحته قائدا ويقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول حتى تكون أطول min atwala minha imam malik ya samu wannan hadisi wajen ibn shahabin shi ko ya same shi wajen wajen afsa ibn yazid shi ko ya same shi wajen al-muttalib ibn abi wada'a as-sami basami shi ko ya samu wannan hadisi wajen ummul mu'minin hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha ta ce annaha qalat ita ce tace ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salla fi subhatin qa'idan qattu tunda nake tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban taba ganin yayi nafila a zaune ba da sai hatta kana qabla wafati bi am sai dai kusan rasul sai dai kai shekara 62 na so maganin yana yin sallar nafila a zaune fa kana yusalli sai ya zamo yana sallah fi subhati a cikin nafil filinsa qa'idan a zaune wa yaqra'u bis sura kuma in ya karanta fatiha yakan karanta sura to yurattiluha yana jeranta karatunta yana karatu a hankali hatta ta kuna atwala sai ta zama surar mai tsawo min atwala minha har tafi wadda tafi ta tsawo wato idan mutum ya karanta sura ko da gajeriya ce inda yana karantawa a hankali to sai a karanta doguwa wadda tafi ta tsawo da sauri har a kai ta mai gajeriya bai kai ba saboda haka yakan karanta da sura doguwa amma karatun ta sai ya tsawo har ya wuce wadda ta fi ta tsawo tsawo saboda karantawa da yake a cikin tartili wannan yana nunawa idan mutum ya tsufa ya samu dama kenan ya tuna filfilinsa a zaune ko kuma in ya samu rashin lafiya ya tuna filfilinsa a zaune ko da yake shi mara lafiya har farilla ma an bari yana yi a zaune a bashi rabin ladan har farilla mara lafiya yana yi a zaune in ta gagara ma yayi a kwance حدثنا مالك an hisham ibn urwa amma shi marar lafiya in ya sallar farillarsa a zaune ba a rage masa lada a ce za a bashi rabi a cikakken lada za a bashi in kuma rashin lafiyan ma ya hana shi wasu nafilfili to za a rubuta masa ladan nafilfilinsa waɗanda bai yi ba da rashin lafiya حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أنها لم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قاعدا قط حتى أتن فكان يقرأ قائدا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نهوا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع wannan hadisin imam malik ya same shi ne wajen hishamu dan urwa abin da ya sa wa'annan hadisan dukan su ana samun su ne wajen mata wajen ummul mu'minin aisha ko wajen ummul mu'minin hafsa duk abu ne wanda ya shafi asirin gida saboda haka ake samun waɗannan hadisai wajen mata aka ce shine hikimar da ubangiji ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata har tara dan saboda kowace ta ga abin da ya aikata ta bada labari saboda ilimi ya yadu har na asirin cikin gida duniya ta san shi in ba haka ba da duniya za ta san abin da yake waje ne kurum amma kuma ba za a samu asirin da yake cikin gida ba amma kuma da yake akwai matan sun kai tara kowace abin da ta ji daban abin da ta gani daban kuma suka yi shekaru a bayansa wadda ta mutu da wuri din ma wato sai da kai shekara ashirin kamun ta rasu ita Zainabu ma bayansa balle fa waɗanda suka yi shekaru wajen hijira ta kai wajen shekara kusan hamsin da uku Aisha tana nan a duniya waɗansu sun ce ma har wajen hamsin da biyar har har wasu sun ce har hamsin da shida suka rayu suka dogon zamani don su karkar da duniya asirin asirin cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha akhbaratu أنها لم ترى بتتبع جنين رسول الله من زمان الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل قائدا قط تتا أم المؤمنين عائشة تتا دقيبة بتتبع جنين من زمان الله صلى الله عليه وسلم هنا صلى النافلة أزوني با دقيبة بتتبع جنين با حتى أتنا في لوكة دا شيكرو سكا هوشي وتيجي من شكرا ستين دبيو دنيا رسولنا شكرا ستين دبوكو ثم هذا وانا حديثي ده حديث حتى زامو gane maganar su abinda suke nufi ya zama ɗaya kenan wannan tace tunda nake ban taɓa ganin sa ya sallah nafila a zaune ba sai saura ka ka ɗaya da su wannan kuma tace ban taɓa ganin ya sallah a zaune ba sai da ya shekaru ya tsufa wato ya kai shekara sittin da biyu ɗin kenan sauran shekara ɗaya da su ɗin kamar yadda waccan ta faɗi fakana sai ya zama ya ƙarau ka'idan yakan yi karatu a zaune hatta ya zara da an yarka'a sai ya yi kusan yin ruku'u kama sai ya tashi a tsaye nahwa min talatina au arba'ina ayatan in ya tashi tsayen ma fa wajen karasawa din ma sai ya karanta aya kamar talatin ko arba'in sannan ya yi ruku'u wato ba san iyakan abin da ya karanta a zaune din ba kenan kamun ya tashi ya ruku'un sallallahu alaihi wasallam to yanzu za mu tsaye da karatun mu anan alhamdulillah ربنا اتنا في الدنيا في الاخره حسنه من عذاب النار الله ينفعنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كمن ساكت السلام عليكم